أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah yau muna juma'a juma'an farko na watan muharram na wannan shekara wadda aka gabatar da zikirin juma'a yau a ƙarƙashin maulana lisanul faida a sheikh tahir usman bauchi Allah ya ƙara masa daraja da ɗaukaka albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka alhamdulillah a gashi mun taru a wannan masallaci mai albarka masallacin siniya a cikin wannan gari na bauchi gari yakubu a shi ma Allah ya ƙara masa rahama gashi alhamdulillah Allah ya albarkace mu da manya-manyan baƙi daga dukkan faɗin jihohin Najeriya a wasu za mu ambace su a takaice wasu kuma ba sai mun ambata ba Allah ya san su ya san da zuwansu alhamdulillah a muna da manya-manyan baƙi daga zaria akwai saidi aliyu wanda yake daga da shi da tawagarsa daga zawiyan sheikh aliyu na mangi sannan muna da saidi malam ahmad daga kano ta dabo a daga rijiyar lemo kenan sannan muna da wani babban mujahidi wanda yake tare da mu'assasa wanda kuma alhamdulillah ina tsammani ba mu taɓa haɗuwa da shi a wannan masallaci ba a wannan bigire sai yau shine sayyadi almahadi alhamdulillah muna maka maraba da isowa sayyadi mahadi muna godiya kwarai da gaske sannan muna da mutanen gombe adamawa da sauran jihohi kaduna abuja duka muna muku maraba da isowa wannan wuri mai albarka ina ƙara jaddada mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu kafin mu fara komai insha Allah za mu a nemi ɗaya daga cikin baƙinmu alaramma malami ɗan kasuwa sayyadi almahadi daga Kano shi ne wanda zai buɗe mana wannan taro alaramma ne na gangaren na alkur'ani saboda haka muna neman albarka daga wajen shi a aramma za mu kira ka da alaramma saboda shi ne suna mafi inganci mafi girma a wajen Allah saboda haka muna maka muna kiranka ka zo ka taimaka mana kai mana addu'a a wannan wuri
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير كم أبرعت وسبا باللمس راحته وأطلقت عربا من رفقة اللمم من يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله وحافظه من كل منتقم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأصل في عجامها التجم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر ما شاء الله الحمد لله أبو نقبة شيني زامو نيمي أرما إبراهيم ya zo ya karanta mana ayoyi daga alkur'ani mai girma daga makarantarmu na baraya baban takwa academic ya zo ya karanta mana ayoyi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم
masha Allah Allah ya saka maka da alkhairi Ah, akwai sayyidi bai haƙi yana nan zai karanta mana diwanin maulana shehu ibrahim yasir radiyallahu ta'ala anhu a tagaice bismillah
الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله كما صعد المعدون واذكر إمامهم الله الله أبو بكر الأتقى المؤلى المسدد الله الله وعثمان ذو النورين والليث سيدي الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله وكالآية الكبرى المذفر من غاد الله الله سراجا وفاروقا وذاك المسيد الله الله وعثمان ذو النورين والكل سيد الله الله وسيدهم ليث الكتائب سنواه الله الله علي أبي السبطين سيف المهند الله لا إله إلا الله الله وأهلك عدوي أخزيه وامه ذكراه الله الله وأهلك عدوي أخزيه وامه ذكراه الله الله لا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا Allahu akbar to alhamdulillah dukkan godiya da yabo ta tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abinda yake tare da mu yau a wannan fili mai albarka a wannan masallaci mai albarka kamar yadda kuka ga sanarwa hakika akwai wani mutum da ake ce masa abdun jabberun ko ɗan tamore ko ɗan mama duk wanda ka faɗa ka yi daidai a cikin sunayensa alhamdulillah kamar yadda kuka sani mu'assasa tana tashi duk lokacin da wannan jabberi ya yi wani abin da bai dace ba mukan tashi mu yi ƙoƙari mu nusar da mutane akan abubuwa to amma abin da yake faruwa shine za ku ji mu'assasa ta ɗan ba da lokaci ba don da gangan ba ba don ta gagara ba ba don komai ba saboda ganin cewa kiraye-kiraye da ake yi cewa wannan mutum salbu ya riga da ya kama shi amma abun mamaki shine akwai abun da ya ta yi ya ta yi muka ga wannan saboda bashin da muke binsa bai kamata mu tanka masa ba don mun sa masa bashi aljihu bashin da ba zai iya biya ba to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya samu assasa ta ɗan dakata daga dukkan wani abu na mai masaraddi to amma abin da ya faru a yanzu ko a satin da ta gabata ya zamo mana lallai dole ne mu yi raddi a kansa domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce mana man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi fa zalika adaful iman sai muka ga bi lisanihi dole ne mu yi masu cewa muna yawan raddin nan su yi haƙuri ya zama mana dole wannan aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tashi akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mai yau akwai sahabin da ana kiran sunansa a majalisinsa da shi da mabiyansa gaba ɗaya sai kaga sun masa ihu wai saboda baƙin cikin ambaton wannan sahabi wannan matsayin har ya kai yanzu sa- mutanensa gaba ɗaya ba sa ganin darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mugancin shi'anci da ya ɗauko sai ya rinka ɗauko wasu hadisai wai da sunan zai wayar wa mutane kai sai muka mu'assasa tana ta hangensa tana kallonsa sai muka cakko shi cewa akwai matsala matsala ita ce ya fito ya ce shi ɗan shi'a ne ba za a karbi dawarsa ba amma matsalan sai dinka ɗauko hadisan da malaman duniya sun yi tirici ɗin wannan hadisai shekara 400 zuwa 500 sai ya rinka fito da su da sunan cewa ya fito da sabon salo to wannan shine muke son mu wayar wa mutane kai musamman akwai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dukkanin duniyar sufayi ba sa zagin wannan sahabbai amma yanzu tun yana yi kaɗan kaɗan ya zamo yana shiga ya yi rampart a cikin tafiyarsa to wannan muka ga ya zamo dole mu yi magana a kansa akan abin da shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyu akwai wani karuwa da muka samu kowa ya ce alhamdulillah akwai hasada da ta motsa masa ya rasa yadda zai yi saboda ɗaya daga cikin 'ya'yan tijjanawa Sheikh Abubakar Maɗatai ya rubuta littafi kamar yadda kuke ganin sa a gabana gashin nan wannan ba karaman karuwa ba ce kuma wannan greda ce wadda aka yi ta domin ta ruguza dukkan tafiyan addun jabberun saboda haka wannan littafi gashi nan sunansa raqaul asa- ah, raqaul aswabi fi raddi ala sabil ashabi al mudda'i annahu min zawil intisabi sunan wannan littafi dukkan batijjani ya nemi wannan littafi ya rike saboda makami ne wannan littafi da aka yi ya wargaza tunaninsa ya rasa yadda zai yi ya shiga saboda wannan littafi ya riga da ya ruguza dukkan da'awar da yake yi to wannan sai ya mai da shi ya dinka faɗan maganganu kamar wanda yake bai da hankali sannan abu na gaba sai wato ɗaya daga cikin 'ya'yan tijjanawa wanda muna masa addu'a Allah ya karfafe shi shine sarkin Kano Allah ya karfafi sarki Sunusi kowa ya ce amin Allah ya ƙara masa daraja albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sarki samun irinsa a Najeriya yana da wahala saboda shi ne sarki wanda babu sarkin da yake da jama'a ƙarƙashinsa kamansa wanda kuma yana ɗaga tuta ya ce tutarsa ta tijjaniya ce baya tsoron kowa a duniya to wannan yana ɗaya daga cikin hasadarsa da take damun abdul jabberu saboda haka ya tashi yana zagin sana cewa Allah ya ji kan Ado Bayero Allah ya ji kan Ado Bayero ko ya ce amin Allah ya ji kan Sunusi ba dai ya mutu ba Allah ya kara masa basira da girma kuma Allah ya bashi karfin fada da wannan jabberin to wannan shine saboda haka wa'annan abubuwa guda uku suna ɗaya daga cikin abin da Abdun Jabberun wato ya tashi kwanan nan yayi ta zage-zage ya yi ta maganganu daga ciki akwai maganan faida ya ɗan taɓa maganan faida kaɗan sannan da wasu hadisai wanda yanzu insha Allahu ga sai ya diyabul fatai asani a tijani wannan shi ne abin da ya tara mu yanzu mu gaya muku dukkan hadisin da ya kawo na rintse da Allah ban cire muku ba ba fara a kanmu duk hadisin da ya kawo kan sabon manzo Allah yace kaza ne yace kaza ne wallahi ƙarya yake yi mu'assasa ta kalle shi ƙarya yake yi abin da yake yi shine yakan ɗauki hadisi sai ya zo sai ya yi ƙarya a cikin hadisin ya faɗi abin da hadisin ba haka ya nuna ba kuma muna da wannan dukkan hadisan anas bin malik da ya rinka kawo radiyallahu anhu yana cewa yana ya rika man- eh, manzo Allah kaza yayi kaza dukkan ma'anan hadisan ba haka ya fassara su ba kuma za mu ba ku samfur yau saboda dama muna bin sa bashi da yawa ba ma son mu tara mai yayi yawa amma yau za mu ba ku samfur irin abubuwan da yayi mun tara shi yanzu za mu ba shi samfur guda ɗaya kuma insha Allah in ya ci gaba za mu ci gaba don dama mun yi muku alkawari babu zama a waje guda ɗaya dole ne za mu dinga ci gaba da wannan aiki insha Allah ta'ala kuma sai ya ji abul fatah ya sani a tijani ya riga da ya shirya kuma zai ci gaba da wannan aiki insha Allah ta'ala a akar makalla falyatafaddal mashkuran Ah, bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin haka ne sai ji kaga wani har ka san yau dama ranar zakirai ne har ya har ya dauka to alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim salatan tu'arrifuna biha iyyah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه bayan haka manya-manyan baki yau duk wanda yake nan bakon Allah ne saboda ya zo ranar zikiri ne sannan kuma bakin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi sallama Allah ya babu albarkan bakin Allah da bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda wannan gagarumar rana kwaya ɗaya tal a shekara wacce ta zago mana ranar zikirin shekara wato juma'a farko a cikin shekarar musulunci to alhamdulillahi duk kowa a cikin nan hankalinsa a kwance ke saboda ɗazu mun je mun sha zikiri mun kwankwaɗi hailala yadda ya kamata eh wato ajib bihim fallahu kana jalisahum yakhtarahum dauman wa yasturu aibahum kai mamakin zakirai abokin zaman su Allah ne idan Allah zai zaɓi wasu mutane in an bashi zakirai zakirai yake fara zaɓa kafin ya zaɓi kowa sannan kuma in Allah zai rufe asirin bayinsa sai ya rufe asirin zakirai kafin ya rufe asirin kowa to alhamdulillah da ya zama na muna cikin zakirai muna roƙon Allah wannan tuta ta la ilaha illallah da ya ɗanɗana mana zaƙinta a hannun maulana shu amadu tijjani radiyallahu ta'ala anu ya kashe mu akan ya raya mu akan ta ya kashe mu akan ta ya tashe mu muna la ilaha illallah muhammadur rasulullah shehu ladi ya kira manya manyan baki da muke da su daga garuruwa daban-daban daga garuruwan zare irin zawiyar shu aliyu na mangi daga garin kano irin su gasu shehu mahdi shi shehu mahdi a da ban so in kama suna ba to amma kama sunansa a wannan guri musamman waɗanda su za a yi wa karatun shi kadai ma kawai ya isa raddi ko da yanzu muka ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aka tashi sai suka ji cewar raddin da aka musu shine shawul madi ya zo ya zauna a nan shikenan za su rikice ko ba aya ba hadisi eh fasal bi kabira kun gan shi mutum ne wanda ya yi hidima wa ai magana ce ta gaskiya an zo a faɗe ta su in an faɗe sun sani da shi aka gina tafiyar ta wannan kogon da shi aka gina ta da iliminsa da karatunsa da aljihunsa dama zabgegen alhaji ne to da shi a ba su zuke shi ba yana nan sun ci iyacinsu sun haƙura to alayi hali alhamdulillah kun san dama kuma ba ku manta ba zaman mu na ƙarshe a nan mun faɗa cewa gina ta ta ginu ta tsaya wannan almajiran shi Ibrahim ne suka yi da yawun bakinsu mafi girman wanda ya bada gudumawa wajen gina wannan tafiyar tasu ku ce shine sarkin Kano amma yau kun ji yanda ake diransa ta yanda ake shiga miliyan 60 miliyan 60 wallahi lazimi wannan fa wai wanda aka gina ne banda a zo irin miliyan 5 miliyan 10 wannan kasa aljumala ya sha ruwa ya sha ruwa to irin waɗannan suna nan to alayi halin shi alkhairi ba gori ake yi ba amma kuma yana da kyau man fa'ala bikum ma'rufan fa kafiyuhu wanda ya muku al aiki na alkhairi ku saka mai alal akalli koda da godiya amma kuma cin mutunci ya biyo baya wannan bijire wa ni'imar Allah ne ma'ana duk wanda ya yi bijire wa ni'imar wani wanda ya mai ni'ima zai iya bijire wa ni'imar Allah kuma abin da yake faruwa kenan to alhamdulillah yan uwa a sholadi ya yi dogon jawabi abinda nake so in shiga kai tsaye shine karatu ne gashi zami dalilin haɗuwan mu anan shine sati ɗaya da ya shige yan wasu kwanaki ko da bai kai sati ba wannan littafi da kuke gani mai suna risala raqaul aswabi fi raddi ala sabil ashabi almudda'i annahu min zawil intisabi wato wato faci ne raqaul aswabi ayi wa tufafi faci facin wa za a yi wa an yi haka ne don a yi mai fin raddi ala sabil ashabi raddi ne wa wanda yake zagin sahabban annabi muhammadu kuma abun mamaki almuddai annahu min zawul intisabi yakan ce wai shi sufi ne sufi da zagin sahabin manzo Allah to da haka kun ga wannan ɗan ɗime man littafin ga masu bidiyo suna yi a haska musu kun ga rubutunsa cikinsa ‘yan ƙanana ne da haka girman sannan da kake gani in an baje rubutun cikinsa sai ya tashi mu wadda uku sai ya tashi mu wadda uku masailu ne wanda ya tattaro su ya yi magana a kansu aka caske shi a kai guda hamsin to abin mamaki hakaitar muku da zan yi wanda shi sho mal abubakar madatai ya rubuta wannan littafin ran da aka gabatar da risalar aka gabatar da ita ranan ɗaya ga wata na bokon nan da muke ciki aka je aka gayyaci sarki malaman ɗariƙa suka je malaman izala suka je saboda sahabbai ba na yan ɗariƙa ba ne kawai ba kuma na yan izala ba ne kawai na kowa da ko duk masoyin annabi sahabi na shi ne to don haka malamai suka je to ganin malamai sun je da sarki sai hasada ta motsa mai da wakilin gwamna shi ca yake sarki ya je ya zuba miliyan sittin ne kamar yadda aka yi a sabul kafi me yasa za a zuba wa malam bakar madatai ko kuma yana tunanin cewan wakilin gwamna ya je ya bada miliyan ɗari ba wannan ba ne gabanmu bayan an gama wannan risala sarki ya yi maganganu bawan Allah nan sai aka ɗauki littafi aka kai mai shi sho mala bakar maɗatai ya bada kwafi ya ce a kai mai to abin mamaki shine da na so in zo in danna muku to amma ya zama na saboda karancin lokaci dan yau na yi wannan binciken ban samu na yanke guraren da nake so in yanke ba to sai yake cewa buɗan bakinsa sai ya ce a dawo wa mala bakar maɗatai da littafinsa shi ba ɗan tijara ba ne da addini ya kuma mance a da baya can ya ce idan an yi raƙawul aswabi shi kuma zai zo yi tamziƙul aswabi a kwana ɗaya zai yi tamziƙul aswabi an gane da ya zo sai ya ga wani irin wato ne jundun ne min junudillahi littafin laƙi bala lahu bihi ya ga ba zai iya fuskanta ba sai ya ce a komar mai da littafinsa kai kace za ka yi tamzikul aswabi to kuma wannan bashin tana nuna kuma abun mamaki mutumin da kullun idan an tashi wanda muna ba mabiyansa uzuri muna ba ku uzuri ku zamanto masu hankali kar hamiya da son zuciya ta sa ku ku makale a bayan mutumin da kun riga kun san ba Allah yake nufi ba saboda dalili ai akwai manya-manya daga cikin waɗanda suka fi hamanan sama ya rabu da shi kwanan nan hamanansa wanda atba'u lahu min zillihi ya fi shi Abdul Jabbar din bin Abdul Jabbar ya fi inuwan Abdul Jabbar bin Abdul Jabbar amma ya rabu da shi ba kama suna kwana kwanan nan ko wata bai yi ba hamanan sa ne to amma abin da yake akwai ya kamata mutanensa su gane wani abu in muna irin waɗannan abubuwan su tsaya mu samu insafi sai yasa yau akwai yan uwa da kafin a fara karatun nan sun yi ta kiran waya cewa har da wasu yan gogon to kar a yi zafi kar a yi kaza a yi hakuri haka ne ba lallai bane a yi zafi wuri la sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati lasana mun santa an karanta mana an gane amma fa akwai famani ta dai alaikum fatadu alaihi bi misli ma ta dai alaikum wanda ya daga muku kara ku daga mai kara daidai da yanda muku sannan kuma mutumin da ka zo ka fahimci ka jawo aya ya mata haka ya kauce ka jawo hadisi ya mata haka ya kauce ka kawo sahabbai ya tattaka su yanda ya ga dama to kana buƙatar in na zo aya zan jawo mai ko hadisi ko me bayan ayar da zan jawo da hadisai dan yan uwa su su fahimta wanda suke bin sa su fahimci ina aka sa gaba to shi kan zamu ɗanɗana mai aya za mu gasa mai aya a hannu za mu ɗanɗana mai kuɗa ba za mu bar shi kawai ya dinga cin karansa ba babba kayan da ya ga dama ba dan duk wanda ya ji abin da ya faru bayan bayan an gabatar da littafin nan washe gari kawai ya hau kan malaman da suka je da malaman ɗariƙa da malaman izala abu mafi muni ya kama ya hau kan sarkin Kano sarkin Kano me ya maka idan kana son ka yi jawabi da sarkin Kano to sai ka bari in ana batun sarauta sai ku je sarkin Kano na malami ne amma rawaninsa ba na malinta bane na sarauta ne haka ne sai ka bari idan kana son mukabala ne sai ka ce ayi mukabala da hakimin bici ko hakimin rano ko kaza ayi mukabala da sarkin Kano wannan na'am mun yadda amma ka kira sarkin Kano muƙabala ya muƙabala da kai akan wani dalili a'a to shikenan sarkin Kano ya yana da waɗansu dakarun fadawa ƙetare su muni kafin ka je sarkin Kano so nawa muka kira muƙabala ya amsa to muna nan muna daɗa jaddadawa sai ka amsa muƙabala tana nan muna jiran ka sannan kuma abu na gaba ya sani yawa mukabala tana nan wannan babu ja a baya ya yi maganganu wanda bana son na waigi wannan maganan ma kwata-kwata a ciki ya zo yana yan faida wai an je an yi taro an yi littafi maimakon ga masu zagin Allah masu zagin annabi a yi musu littafi to aka rama kumin lawu duniya an lanyace ka da dalili mun siɗe ka mun tanɗe ka tuntunin duniya ta gane gara ne kai ka tsaya kana kana shirme duniya ta mun mun riga mun gama tuntuni mun sa maka bashi a aljihu kace fai da show Brian ana muka ce ina yake nuna ya nuna muka ɗauko a littattafan gidansu da muryansa muka danna ya musa to an ce ka nuna ka kasa eh an ce kuma ka, ka gashi an nuna maka ka karyata ka kasa to me kake so a yi maka da haka faida ta fi karfin ka batun wani faida ka zo yana yana cewa wai ana barhama gausullahi barhama to mu ma muna faɗa barhama gausullahi sai ya ya ya ka iya da shi birai ya ka iya da shi bayan da ka iya da shi eh launa ba albadra kilabul wara ma wasalan nabu ila albadri in karnukan duniya za su taru su kalli farin wata su ta mai haushi farin wata bai san suna yi ba alkalbu yambahu wal qafilatu tasiru yawa kare yana ta haushi ka rafka kuma ta dau hanya tana ta tafiya yayi tai amma yau barayin mun gwada maka cewa inuwar sama ta fi karfin ka kuma darren da ka dawo sai ka da ku ka tana tambaya sha da tana nan tana jiran ka sai ka amsa ƙarya kake yawa mimiya mun kare ta ta kuma karu ba wanda ya isa ya ɗauko mimiya ya gwada mana wani gadarasa a kanta yawa ka ɗauko in dai mu mun faɗa littafi sai dai in za a maka wahayi wallahi da sabon littafi amma in dai littafi za ka buɗe ka karanta wallahi sai ka je kasa wallahi sai ka je kasa saboda littafin nan mu ba al, mu ba komai bane a cikin almadiran shau tijjani a kolawa ma ba komai bane ba mu san komai ba amma a ganga da kai kitataman malamai ne mu yawa wannan mu kitataman malamai ne arabiya za ka ja mun iya ta yadda ya kamata ba mu ce ba ma kuskure ba muna yi amma in ka ji mun yi kuskuren ma billahi lazi la ilaha ka tabbatar su bitan baki ne amma da iyawan mu a ganga da kai da iyawan mu su bitan baki ne kawai ka daure ta wannan amma mun iya yanda ya kamata kwarai da gaske ba abin da yake kuri da ita ba kenan arabiya mun iya ta to ka zo yana ta kuri na rubuta iza kanal anbiya'u ayi min raddin ta ka ji tsoron Allah kai littattafai nawa aka rubuta maka da muzakkiratu da karrasat nawa ne baka yi raddin su ba ba mu rubuta ba mu rubuta ba a rubuta mai wanda maris littafi mai tsafta da girmamawa akwai shau sale kaura dr sale kaura wanda yake misra ya rubuta mai lokacin da ya fara fito da shegantakansa ya rubuta mai risala maftuha ila sheikh abdul jabbar nasiru kabara ya rubuta mai wannan risala ya ce gata amma da ya tashi raddinta raddinta ya sai ya ce shi wannan risala ta yi mai kyau saboda an girmama shi an yi kaza amma shi bai ga abin raddanta a ciki ba a'a baka ga abin raddanta ba to mu ba mu ga abin raddan ta iza kana la anbiya'u ba sa'annan an zo an rubuta maka raƙau kai kace a rubuta maka raƙau an yi raƙawun nan kace za ka yi tamziku to muna jiran tamziku ka kuma zo kace ba za ka yi ba sannan kuma ka zo wani littafin da bai wuce shafi ɗari ba kana zuwa kana cewa iza kana to ni dai ban taɓa to dalili iza kana la anbiya'u ba dan Muhammadu Rasulullahi a taimaka min in gan shi a taimaka min in ga iza kana in ga meye ne a cikin iza kana din nan da ake ta wannan maganar littafin da bai wuce shafi ɗari ba ka tsaya kana tawo ka kana kaza kuma mafi munin abin wallahi tallahi ya rubuta littafin ne dan yayi raddi akan wani wanda yake gaba da shi wanda kuma yake gaba da shi din ya ce wai ya je yayi waɗansu maganganu a haɗeja wallahi tallahi ga mu muna faɗa a cikin masallacin annabi wallahi tallahi ba shi yayi wannan maganganun ba ba shi yayi wannan maganganun ba ko kaɗan ba shi yayi wannan maganganun ba shi kuma ya rubuta littafi saboda a lokacin gwamnati tana ci da waccan yana ganin su da shaddodi da yace sai dai yan bula da stati su sha shaddodi su sa galila su yi kaza galilan nan su shehul madi suna da ita a kwari kaje su baka mana me a ciki wala akwai ta to shafi 60 ne shafi 60 to dan ya rasu wallahi jama'a ku ji fa ku ji sannan kuma abu na gaba kar ka mance muna bin ka bashin littafin lata hulu shi yana cewa lata galu to ba lata galu ba lata hulu muna bin bashi domin idan ya fito akwai anyabul kaswara tana nan tana jiran shi wannan sai ya fito to a gurguje batun faida mu mun shige ka sai ka ba mu amsan kafin mu waige ka kowa ya san mun kai ka kasa a filin damban an gwada kai yaro ne in za ka dawo hanyar Allah ka dawo hanyar Allah kawai to yan uwa abin da yake akwai maganganun da ya yi abubuwa ne da yawa hadisai da ya ɗauko ya ɗauki masailu da yawa to amma a wannan laccar ta yau wannan lacca za ta zamo mana mabuɗi na sauran lakcoci da za su zo nan gaba kuma mun tanadi kasussukansa wanda idan mun zo mun sa muku a nan za ku samu nishaɗi kwarai da gaske za mu kawo shi kotu idan mun kawo shi kotu za mu bashi ya yi zamo lauyan kansa mu danna muku shi a nan ya ce a muna danna shi a can ya ce muku b mu danna ku anan ya ce muku minus anan ya ce muku plus shi kadai zai warware kansa wallahi kun san wannan abin yana ci mai rai mun gane to za mu danna ka amma yau za ka ji karatu za mu yi karatu daidai gwargwado abin da yasa kuma nake son mu yi wannan saboda mu jawo su yan uwa da suke ganin suna jikinsa mu jawo su kusa su fahimci mu ba mu da wani gaba da wanda yake kan daidai in ka bar daidai ne sai mu barka to kuma ya bar daidai kamar yanzu yanda abubuwa za su gano da laccan ma yau yau din nan wallahi yanda na shirya ta gaba ɗaya sai na watsar saboda mi da yawanci hadisai sun yi yawa a ciki hadisai hadisai sai na yi tunanin to mutumin da yake tattaka wuyan hadisai ka zo ka ce mai hadisai zai ce baka bashi hujja ba to amma akwai littafin da ko sahihi baka isa ka ce mai ba matsayinsa jikabi qur'ani yawwa matsayinsa kawai kaji to sai ka bi shine matsayin Qur'ani to shi za mu kawo mu kawo ayoyi idan ita ma ayar bata inganta bane a fito a ce mana da ifiya ce in an isa in kuma ana da wani fahimta sabanin fahimtar da muka yi wa ayar mutum ya fito ya yi jawabi zai ga yadda za mu kure shi kwat zai ga yadda za mu mai sai mun kai shi sai mun kai shi maneji da yardan Allah wannan shine zance da haka yayi maganganu da yawa wadda daga cikin maudu'an da muke so za mu tattauna da shi ko da nan gaba ne ya ji akwai takzibul ahadisi bit tashahi ƙaryata hadisai na manzo Allah kuma bit tashahi da san zuciya zai kira maka hadisi ya kawo maka hadisi sai ya kawo maka hadisin sai ka ji an lailayo an mulmulo wani ƙarya an makura shi a jikin hadisin a ce abin da hadisin yake nufi kenan in kai wa hadisin fashin baki kuma sai ka ga bayi da alaka da abin da ya faɗa lamin qaribin wa lamin ba'idin wannan na ɗaya kenan sa'an nan za ka samu a cikin hadisan nan kaman hadisin isra'i da mi'raji Isra'i da mirajin manzo Allah fa ya ƙaryata ya ƙaryata Isra'i da miraji kaman azaban kabari za mu zo mu bi ka ɗaya bayan ɗaya za mu kawo za mu yi maka abin da ake kira muhasaba ɗaya bayan ɗaya za ka gani yadda za mu bi ka ɗaya sannan akwai zagin sahabban manzo Allah amma zagin musamman in manyan sahabbai ne sai ya yi zagin wayo an gane zagi ne ba wanda zai yi shi a straight ba sai ka ji kamar yana cewa lokacin da aka zo bayan manzo Allah ya rasu an tabbatar sayyidina ala annabi Muhammadu ya ayyana a mazaunin khalifa sai ya ce sai ka ji sai ka ji na ɗaya ya zo ya karba yayi maimakon a bawa imamu na biyu shi ma ya zo ya karba yayi na uku ma ya zo yayi duk imamu yana hakuri waye na ɗaya sayyidina Abubakar waye na biyu sayyidina Umaru waye sai to wannan ba haka yan shi'a suke faɗa ba to kaga wannan a haƙƙin su sayyidina Abubakar zagi ne to ga shehu muhammadu nasir da ya shehu muhammadu nasir a nema ya yi ya yi lakca shi ma ya taba shi akan wasu hadisai sosai wanda alai shaibu na kano ya turo min yake cewa ga lakcar da shehu muhammadu nasir ya kamata in saurara to amma ban samu na saurara ba amma dan haka yan uwa ko da sun ji lakcar shehu muhammadu nasir sai suka ji na maimaita kila wani abu anan wanda ya da shi to wanda ya zama nurun ala nurin ne insha Allah sannan kuma za mu zo mu biyo lakcoci na gaba duk waɗannan masail din za ku zo ku ji su ɗaya bayan ɗaya insha Allah tabaraka wa ta'ala sannan daga cikin abubuwansa kamar yadda muka faɗa akwai tadlisi na ma'ana na hadisi hadisi zai ce maka kaza sai ka ga ya fassara maka hadisin da wani ma'ana akwai wani hadisi da zan bada misali kwaya ɗaya da shi duk da ban sako shi a cikin nan ba hadisin wata sahabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga tana tafiya annabi shi kuma yana kan abin hawa sallallahu alaihi wasallam hadisin ma ya ce manzo Allah yana kawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a in dauke ki akan abin hawa ma'ana in dora ki akan abin hawan shi da ya tashi fassara hadisin sai ya ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana mai da sai ka ji ya kira waɗansu abubuwa da wanda mu ba za mu iya faɗa ba ya danganta wa manzon Allah kaman ka ce wane wane ai ka mai da wane bunsuru haka fa sai kira sunan annabi sai sa a wannan sentence sunan manzon Allah wanda malamanmu na sufaye hannun hagu ba sa iya cewa manzon Allah yana da hannun hagu sai dai su ce hannun daman manzo Allah na farko da hannun damansa na biyu ba sa iya cewa annabi Muhammad yana da hannun hagu amma kai kana kiran ka sunan manzo Allah kai tsaye kawai ka danganta mai irin wannan bakaken maganganun kuma da fassara na tashahi wannan abin da yake yi kenan sanan daga ciki zaka samu banda hujumin sa akan malamai wannan ba a magana ba a cewa komai duk wani malami zai iya taka shi duk wani malami zai iya taka shi dan haka sai ka ji ya ce mu abin da muke kallo annabi sallallahu alaihi wasallam kawai muke kallo a gaban mu habba malam ƙarya kake yi ai sai dai in yau sai dai in jibrilu ne ya zo ya nuna maka annabi ba tare da wasi dan wani malami ba mun yadda ka kalla annabi kawai amma in dai zaka bude littafin malam wana ka ce ashe baka isa ka je wajen annabi ba sai ta wasi dan malam wani wannan shine sharadi wannan shine maganan gaskiya to abin da ya fara nukuda ta farko da nake son haskawa mutanensa maganan da yayi sai fara yaudaran su sai musu wata magana sai ya ce su waɗannan hadisai da suke karantawa abin da yasa aka ga malamanmu na ɗariƙa ba sa kamuwa da virus da guba da yake cikin hadisai saboda su suna karanta da wawinu na manzo Allah da yaban annabi yana waƙe musu annabi da haka idan sun je sun karanta waɗancan littattafan hadisin ko da hadisi ya zo da guba su ba za su kamu da wannan guban ba in ji shi to kun ga wannan magana ne kalimatu haqqin ne amma yuradu bi al-batil abin da ya faɗa haka ne amma shi ƙarya yake saboda me in mun duba shi za mu ga magana ba ta aiki a kansa za mu ga magana ba ta aiki a kansa ka je ka ce a karanta ishiriniya a karanta alburda a karanta hamziya a karanta ɗaibatul garra a kan duk waɗannan littattafan sai ka ce su suke kare mutum daga kamuwa da guban da yake cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan akwai guban mun yadda kai me sa gubar ta same ka saboda dukkan littattafan nan babu wani littafi kwaya ɗaya da zaka zayyano sai ya faɗi falalan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kai me sa ka raina sahabban annabi ashe in ka karanta littafin can ya maka magani ba zaka taba sahabban manzo Allah ba saboda duk sanka da annabi ai baka kai waɗancan ba misali al-imamul busiri yana cewa cikin burdarsa summan rida an abi bakrin wa an umarin wa an aliyin wa an uthmana zilkarami ya ce yardan Allah ya tabbata sayyidina abubakar sayyidina umaru sayyidina aliyu da sayyidina usmanu dukkan su yardan Allah ya tabbata da su kaga bai ce wa sayyidina abubakar na ɗaya ba bai ce wa sayyidina umaru na biyu ba bai ce wa sayyidina usmanu na uku ba kai ga ƙarshe ma ya ce wal ali da dukkan iyalan gidan annabi wasahabi da dukkan sabon manzo Allah sun tabi'ina kai har tabi'ai fahum ali tuqa su mutane ne masu tsoron Allah wannaka ga kyan zuciya wal hilmi ga hakuri wal karami ga karamci haka yake sifanta sabon annabi kai kuma ka ce in an karanta mutum ba zai kamu da virus ba to kai wannan virus din daga ina ya zo maka dole ya binciki kansa ballantana eh na daga zagin shau tijjani daga nan ya fara radiyallahu anhu so sa'an nan idan kun duba za ku samu ba yana maganar hamziya ba ku tafi cikin hamziya hamziya yanda ya bi sabon manzo Allah da kake kin nan kake raina su kace kuma an karanta hamziya zai yi maka maganin guba to ka duba cikin hamziya idan ya duba zai ga baitin da yake cewa ala baitin nabiyyu tibtum fadabal madhuli fikum wa tabar risau ana hassanu madhikum fa iza nuhtu alaikum fa innani alkhansau suttumun nasa bittuqa wa siwakum sawadatul baydau was safarau wa bi ashabika alladhi hum ba'daka final hudatu wal asbiyau wa bi ashabika da sahabbanka ya rasulullahi kaga yayi maganan sahabbai kai kuma ina ka samo zagin sahabbai yake cewa asanu ba'dakal khilafata sahabbai sun kyautata maka khalifanci bayan ka kai kuma ka ce khalifancin nan an zalunci sayyidina ali ne sayyidina bakar ne yazo yi sayyidina umaru ne yazo yi sai shi kuma shi kuma busiri kuma kai dai ka san busiri mu sufaye muna tafiya akwai stam na yaddan annabi muhammadu akan wannan stam duk wanda ya san hamziya in kana karanta ta yadda Allah ya yada ta a duniya kai ka sa akwai stam ne dan manzo Allah kai to shi gashi yana faɗa annabi ya san da shi yana cewa ahsanu ba'dakal khilafata halifofin kan nan duk sun kyautata halifancin ka ya rasulullahi fi din wa kullul lima wallahi za'u dukkan su halifofin nan duk wanda ya jibinci halifancin sa halifancin ka ya rasulullahi sai a ga yayi daidai sa'annan ya zo yanda ya dinga daukan maganganu bi abi bakrin allazi sahalin nasi bihi fi hayatikal iktida'u ya gama wannan ya tafi wa abi hafsin allazi azharallahu bihi din far'awar ruqaba'u ya tafi kan sayyidina umaru anan sayyidina umaru yake cewa umaru ibn al-khattab بمن قوله الفصل ومن حكمه السوي السواء يتي فر منه الشيطان إذ كان فاروقا ومن حكمه السوي تو كدوبا أنا kalman da al-Imam al-Busiri ya kawo a cikin Hamziya farra minhu shaydanu ku je ku nemi laccar sa akwai lacca da yayi guda akan wannan hadisin na cewa shaydanu suna gudun Sayyidina Umaru yace ƙarya ne ya ƙaryata hadisin ga Hamziya kuma tana cewa shaydan yana gudun Sayyidina Umaru in ya ganshi abun mamaki to kun ga a nan in ka zo ka cewa almajiran ka hamziya tana magani eh za ta yi wa magani wa masoya annabi amma ba za ta yi wa magani wa makiyin sahabbai ba saboda hamziya tana dauke da sahabban annabi ba ta rabuwa da sahabban manzo Allah da haka sai sa aka ce wani mutum ya je maka da ya je maka dan dan shi'a ne rafidi akwai babu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ba kofar Sayyidina Umar yana zuwa da ya ga an rubuta kofar Sayyidina Umaru a masallacin manzo Allah sai ce ni ba zan shiga ta kofar Umaru ba ashe wani yana kallon sa a gefe sai ya ce ajaban min amrika ya umar abun mamaki da al'amarin ka ya umar inna shaytana tanfiru minka hayyan wa mayitan ya ce shaidanu suna gudun ka a mace a raye kana raye su guje ka ka mutu ma su guje ka eh kwarai da gaske yawa dan haka idan ka ga shi da yake cewa shaidanu shaidanu ba su ba suna abin nan din sayyidina Umaru yake maganan cewon shaidanu ba su gudun sayyidina Umaru ƙarya ne shi ma shaidan din ne shi ma shaidan din ne eh inna shayadina ba to wannan shine yawa yawa to wannan shine maganan da yake akwai da haka malam dan tamore ya kamata ka gane ballantana kuma mu duk wannan idan ka zo wajen Maulana Musho Ibrahim kaman baitukan da al-Imam al-Bayhaqi ya jawo yanzu Maulana Musho Ibrahim yana faɗa akan dukkan sabban annabi kama Sa'id al-Maduna wazkur imamahum Abubakar al-Atqal mu'allal musaddadu wa kal ayatul kubra muzaffar mangada sirajan wa faruqan wa zakal muayyidu wa Usman dhun nurain kullun qadi tala dhural majd fi ad-darain wal kullu sindidi wa sayyiduhum laysul kata'ib sinu aliyun abi sibtain sayfil muannadu wannan gaba ɗaya shine mu tafiyan mu wannan shine tafiyan mu to ƴan uwa idan an fahimci wannan za ku ga yadda Allah ya ka'idar duniya idan sarki ana gane buwayarsa da ƙarfin mulkinsa ta hanyar fadawansa za ka gane sarki yana da mulki ko ba haka bane ko kuma gwamna ana gane karfin mulkinsa da buwayar mulkinsa ta hanyar kwamboi ɗin da suke binsa ko malami ana gane izzarsa da ɗaukakarsa da buwayarsa ta hanyar almajiran da ya wallafa to la budda a gane buwayar annabi ta kan sabansa wannan haka yake ba mu la, la abin nan ba wani magana a cikin nan dole kawai in za ka yabi manzo Allah sai ka to anan kafin na shiga lacca kai tsaye yan uwa ku ji da duk wanda sauti yake isa mai ga wasu ka'idoji kwaya hudu ka tafi a kansu duk yanda za a je a dawo za a rawaito maka hadisi mala sahabi wane yayi kaza ka tafi akan wannan ka'idoji guda hudu din ka ce mai ka yadda ka ji ka yadda amma dora maganganun su akan waɗannan ka'idoji guda hudu daga alkur'ani ka dora sai ka fita ka'ida ta farko zaka samu babu yanda za a yi karaya kai kana son annabi kana girmama annabi kana son ka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ka bi ta kan sahabbansa ba ba zai yi ba kaida ce ta farko dalili dalili shine Allah zai iya taimakon annabi ba taimakon kowa ko ba zai iya ba Allah zai iya karfafa annabi ba taimakon kowa ko ba zai iya ba to me yasa ya dauki sahabban manzo Allah ya karfafa annabi yace sahabban nan su suka taimaki annabi in Allah abu wayarsa da daukakarsa zai iya taimakon annabi ba tare da taimakon komai ba me yasa yasa sahabbai wasiɗa ne wajen taimakon annabi yau kai kuma zaka zo da da'awan kana son annabi kace annabi ne kawai a gabanka ka ce annabi ne kawai a gaban ka ka ce kai ba za ka ba za ka duba wani sahabi ba in dai baka bi ta kan sahabbai ba mun gane kai barawo ne barawo ne wannan magana idan yana son ya ganta a karara a cikin alqur'ani ya duba fadin Allah a cikin suratul hashr Allah yana cewa lil fuqara al muhajirina alladhina ukhriju lil fuqara al muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiquna ga su fakirai muhajirai da suka kaura daga da annabi suka bi shi madina aka fitar da su daga cikin gidajensu aka ɗaga su akan dukiyansu ba dan komai ba suna neman falalan Allah da yardansa Allah sai ya ce wa yansuruna Allah suna taimakon Allah Allah kansa ma suna taimakon shi wa rasulahu suna taimakon manzo Allah ulaika hum sadiquna sune masu gaskiya to Allah zamu gaskata ko dan tamura zamu gaskata Allah zamu gaskata Allah ne yake faɗan wannan yace ba zai yi ka taimaki annabi ba sai ka bi ta kan sahabbansa wannan aya aya ta ɗaya kenan ya duba suratul anfali aya ta 62 Allah yana cewa huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina Allah shine ya karfafe ka ya rasulullahi da nasarar sa ya kuma karfafe ka da mu'mine mu'mine su waye anan sahabbai sahabbai dan haka Allah ya karfafa annabi da sahabbai kai kuma ka ce zaka karfafa annabi ba da su ba ƙarya kake yi ƙarya kake yi Allah yana faɗa a cikin Al-Falo aya ta 74 wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazina awaw wa nasaru wa ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka bi annabi suka yi jihadi saboda ɗaukaka kalmar Allah suka taimaki annabi Allah ya ce su ne muminai na gaske kai Allah ya musu tanadin maghfira da wani irin arziki na ban mamaki karimun Allah yana faɗa sun taimaki manzo Allah da haka wannan ka'idan na farko duk wanda zai ce maka annabi kawai ya ce ma ba sa ko sahabi ne zamu taka shi akan annabi ne kace ƙarya yake yi ƙarya yake yi qur'ani ya ƙaryata shi ka'ida ta daya ka'ida ta biyu wanda za ku rike wanda za ku rataye za ku rataye junudu shayati ne alal mashnaka ku rataye waɗannan shaidanun ku tsire su daga alqur'ani ka'ida ta biyu shine idan ka ji malami ya zo ya ce maka hadisi wani hadisi kaza an rawaito sahabi yayi kaza ka sahabi yayi kaza bigaddin nazari hadisin ya inganta ko bai inganta ba ce ya inganta na farko ka sani ba ma daukan sahabbai masumai suna yin laifi suna yin laifi to amma abin da muke magana shine shi Allah da ya halicce shi si kafin ya halicce su ya san me za su yi ya san kuma yanda karshen su zai yi ko ba haka bane ya fi ka sani to da suka zo suka yi wannan laifin duk abin da zaka yi an ce maka sahabi yayi laifi ku rike wannan da kyau sayyidina Umar yayi kaza sayyidina Abubakar yayi kaza wani sahabi aka lissafo maka sahabbai aka ce sun yi laifi na farko to ka ce na ji hadisin ya inganta hukunci fa sai ka ce to mu koma wa Allah me yace akan su interview ya inganta na yadda ka kawo hadisi amma me Allah ya ce akan sahabbai to idan ka zo sai ka yi mukarana da hadisi da alqur'ani wanne ne gaba alqur'ani shine masdari to hukuncin wala ka dauka akan sahabin hukuncin Allah ko hukuncin ka kai da ka ciro daga cikin hadisi hukuncin Allah to idan kun dawo za ku ga alkur'ani yana faɗa a cikin haƙin sabbai wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha abada zalika al fawzul azim asabiquna minal muhajirin wal ansari da mutanen makka da mutanen madina Allah ya da su yace radiyallahu anhum wa radu an wana wana yayi kaza za a yi Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu'an shikenan an shige aya ta daya aya ta gaba Allah yana cewa lakinin rasulu a wannan lakini an ce lakin wani yake cewa me yasa an ce lakin aka ce rasulu to ka'ida shine ita lakin in ta zo ta ce aka ce lakin na to sunan da zai zo gaban ta fata za ka yi mai nasaba saboda ta zo da karfi amma in karfin ta ya faɗi aka ce lakin to sunan da zai zo gaba kawai don mani mubasharatan karka ce lakinin rasula ba faɗa lakinin rasulu lakin amma in ka ce lakin na sai ka ce an rasula yawwa lakinin rasulu wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika al-fawzul azim ko je manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi imani tare da shi jahadu bi amwalihim wa anfusihim su suka yi jihadi musuluncin da kake gadara da shi ya zo maka da dukiyansu da ransu domin talla suka yi suka ce ga dukiyanmu garanmu mun baje a faranti wa zai saya Allah ta ke amsa musu ya ce inna Allah hashtara minal muminina anfusahum wa amwalahum ni Allah na ji na gani na sayi ran naku da kuka baje kuka ce za ku taimaki annabi na sayi dukiyoyin naku gaba ɗaya na ba ku aljanna dan haka kaga Allah yana gwada a cikin alqur'ani a ka'ida ta biyu shine ko na ga laifin sahabi to in koma wa alqur'ani mu tafi ka'ida ta uku a gurguje ka'ida ta uku shine akwai abin da yake yaudaran mutane da shi alul baiti sayyidina ali kaza kaza kaza kaza sai a daga maka wannan sahabin a kaskantar maka da wannan sahabin yana da magana zamu zo in Allah da zamu danna muku cewon uwaisul qarni yafi sayyidina umaru ammar bin yasir yafi sayyidina abubakar ya fada zamu zo zamu danna ammar bin yasir yafi sayyidina abubakar to alayi halin ka je yafi maka in ka yadda yafi maka din mu burin mu me sayyidina abubakar ya maka zaka taba shi yafi maka shikenan yafi maka mu sayyidina abubakar yafi mana me a ciki shikenan ba wani matsala amma taba alfarman sai na bakar wannan ba zai ba to ku rike duk wani mutumin da zai zo ya taba maka wani sahabi ya kare wani sahabi munafiki ne sahabbai a dunkule suke luhuma wahida duk sahabin da ka kaskanta sahabi daya ko ka ki ko ka tso ka kaskanta dukkan sahabban annabi wannan da faɗa Allah a cikin alqur'ani bismillahir rahmanir rahim muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أها رحماء بينهم dukkan su haka suke sabon annabi kana keta alfarman daya kana taba sayyidina bakar ka ki ka so ka taba sayyidina ali duk gadarasarka kana taba sayyidina ali ka ki ka so ka taba sayyidina abubakar duk gadarasarka haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke da haka wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ma ya sani Allah yana cewa wallazina tabawwa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa yusiruna ala anfusihim sahabi ne zai zo an yi an yi hijira zuwa Madina al ansaru zai ce wani kai me kai hijira ga mata na su biyu ne zabu wacce tafi maka mafi kyan dauka na baka ga dukiya na na raba gida biyu zaɓi yanda ya fi maka shago na zaɓi yanda ya fi maka gida na zaɓi yanda ya fi maka wa yusiru na ala anfusihim walau kana bihim kasasa saboda dukkan su tsoka ɗaya ne in kana son ka gane wannan manzo Allah sai yayi maka abin bit tafsili a cikin hadisi manzo Allah sai ya ce masalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid muminai kai ka san ko muminan nan sabai ne a farko muminai in ji manzo Allah yace yanda suke kaunan junansu da yanda suke tausayin junansu kamar salil jasadil wahid kaman jiki ne guda daya izashtaka minhu udhun in wani gaba a jikinka yayi ciwo tada'a lahu sairul jasad bil humma wasar sauran jiki gaba ɗaya sai zazzabi ya kama su su kasa bacci yau in kana karkare na eh in kana karkare in kana karkare zaka samu ya tsaka da kake yin karkare kana yin karkari zaka samu duk jikinka ya amsa ko ba haka bane to da haka haka sabbai suke kana taba ɗaya sauran su ma za su kamu haka sabban manzo Allah suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa almuminu lilmumini kalbun yani yashuddu ba'dahu ba'dan mumini a wajen mumini kaman gini ne sashin ginin yana karfafan sashi manzo Allah washe baka baina asabihi annabi ya daure ya tu tsakanin sa to kaida ta wuri ta karshe wanda ita ce gajera bayan waɗannan ka'idojin in ka rike kai me ake so a wajenka to ku kun ce kar a ce kaza yanzu sahabi ya zo ya yi laifi ba za mu faɗi laifin ba sai Allah ya ce maka a ƙa'idar da ake so wallazina ja'u min badihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu abin da ake so da kai kenan ka tsaya kawai kai musu addu'a Allah waɗanda suka riga mu da imani Allah ka gafarta musu ai laifin in yayi ba wa kai yayi wa ba ba wa baban ka yayi wa ba ba garin ku ba ba gidan ku ba Allah yayi wa ka bar Allah da shi ka bar Allah da bawansa ka bar Allah da bawansa wannan shine ka'ida wannan shine ka'ida to nukuda ta biyu a gurguje da muke so shi wannan ba Allah in ya tashi sai ya dauko wasu shubuhohi da waɗansu fahimtar sana hauka da shirme yana zuwa sai ya ɗauka sai ya malkwada sai ka je yana cewa wallahi jama'a duk abin da yasa nake wannan abin yahudu sun fara fahimtar matsalolin da suke cikin addinin musulunci in kuka sake yahudu suka gano waɗannan hadisan abin da na sani ni da waɗannan yahudawan sun sani wallahi da an yi ridda la ilaha illallah dala ka duba jaki bakin ni ban taba ganin wannan shi a ronaldan ma ban san wani iri bane wallahi yahudu to shikenan a ji da kyau wai yahudawa in sun san wannan shubahan da haka fa ya zo ya sharara ƙarya ya ce wai a misira an je an samu riddan misira wai mutane miliyan ɗaya ne ko miliyan goma ne sun yi ridda sun bar musulunci a misira mutane miliyan ɗaya miliyan goma ko ƙarya ne ina fayil ɗin aka makalla ya ce fayil ɗin yana cikin aljazira ku je ku zaƙulo a to aljazira wanne ba wawaye bane mu aljazira english ko arabic me ya sunan file din kuma aljazira kawai kana shiga website din sa akwai gurin sacin ne da zaka yi ba search engine bane shi bai gane website bane akwai website daban akwai search engine daban yanda zaka je ka nema to ko da yake wannan karatu ne na boko kar mu shiga mai arabiyan ma yaya ballantana na boko mu je to ko primary babu ji sai Imam Nasir to ku ji ka'ida shine bari mu gaya mai ya hutar da kansa babu wani hadisi ku ji wannan babu wani hadisi hadisi ko da ifi ko sahihi ko maudu'i ko ma wani irin hadisi ne in dai hadisin nan na annabi ne wanda musulmai suke cewa hadisin annabi ko mun kyan hadisin ko mun lalacewansa wallahi yahudawa sun sani sun sani babu hadisin da ba su sani ba babu hadisin da wani ba Yahudi bai sani ba ku rike wannan guduma ce ta bakin karfe ku da kikansa da shi ƙarya yake muku ya ce muku akwai hadisan da Yahudawa ba sani ba mustashrikan su malamai ne na gaske in sun tsaya sun maka ta diki za ka samu jakunai a cikin su da yawa ba shakka amma ana samun kalilan daga cikin su malamai kai ana samun waɗanda suke ba musulunci kariya ma akwai akwai wannan baturan naman ta sunansa akwai littafin sa mai suna The Preaching of Islam Ad-Da'wa ila Islam ba a samu wani malami da ya rubuta littafin da ya ba wa musulunci a wajen jihadi kariya irin wannan arnan ba dan America ne ku ne ba abin mamaki to da yake wannan maganan barin bashi samfur saboda ya san ƙarya yake yi yahudu sun san komai ya je ya nemi littafi mai suna al-mu'jamul mufaharas li al-fadil hadith sharif wanda ya yi wannan littafin sunan shi Arnold Jan Pensink ba yahude ne a ƙasan Holland wannan littafin da ya yi duk duniyar musulunci a hadisi ba a taɓa yin irinsa ba kafin sa kafinsa ana samun irin su aljami'u sagir da ma'ajimu da ma'ajimu da muke da shi na hadisi shi wannan arnan da ya tashi sai yayi duk shinarin hadisi in kana neman hadisi hadisin ya fara da harafin alif kawai sai ka tafi harafin alif zaka je ka samu hadisin a cikin dishinarin da ruwayansa da komai sahihi ne ko da ifi ya cire maka wanda suka ɗauki nauyin wannan abin cocin katolika a rum su suka ɗauki nauyin buga wannan littafin cocin katolika su suka ɗauki nauyin bugawa kuma kun san me hadisan duk da yake cewa yahudu in sun gane duk suna ciki shi wannan balan da ya tashi shi wannan arnold din sai ya hada sai ya hada littattafai guda goma sai ya ɗauko sahihai guda biyu bukhari da muslim sai ya ɗauko sunanu guda shida mun samu nawa kenan takwas sannan sai ya ɗauko muwadda na al'imam malik sai kuma ya ɗauko musnadul imami ahmad sai ya haɗa guda goma sai ya yi musu wannan al-mu'jamul mufaras din duk hadisin da yake cikin waɗannan littattafai goma zaka samu to kuma na san in ka samu waɗannan littattafai goma ka ci saba'in bisa hadisan annabi muhammadu wannan shine ka'ida kana cewa wai basu sani ba tuni har sun buga yau wannan littafin shi kansa shekaransa da rasuwa wannan arnan shekaransa 87 yau da rasuwa tamanin da bakwai tun kafin a haife ka tun babanka yana saurayi magana ce ta gaskiya tun babanka yana saurayi aka yi wannan littafin ka zo kana cewa yahudu in sun gane wannan suka gane me kai ne baka karatu sai ya zo yana ta ƙarya ya cika muku baki sai ku ɗauka da gaske ne sai kun je kun bojan ilimi sai ku gane kuma asalin shashasha ne eh wanda ya gano ma ya gama ww yake cewa ww bala ku je ku ji ya ce dot kaza dot kaza kuma kun san wanda ya shirya mai wannan iskancin hadisan da ya dauko na Anas bin Malik wanda guda biyu da zamu yi magana akan su yanzu sunan wani pasto ne fa Ummu Zakariya a Misra yake tsinanne shi ya fara tarwijin wannan hadisai cewan ashizuzul jinsi yake hada manzo Allah da wannan abin luwadi astaghfirullah yake hada shi ne wannan arnan ne ya fara yi kai ka rasa yadda zaka je to ai kaga yahudu sun ci riba saboda shi ba yahuda in ya zo ya ga dama cewa wannan hadisin ƙarya ne annabi ai zai ce to alhamdulillah na ci riba ai ka alal aqalli dai ka ƙaryata hadisin da aka ce na annabi ne ka ƙaryata annabinka ko bai ci riba ba sannan kuma ballantana ya ganka ka zo ka tara mutane gaugau a gabanka kowa ya hambuda kwayansa ya zo ka ji kasa din idan suna iyo wala ni na dauka rediyo ne ya goce yake iyo ashe mutane ne yaka ce kaji wani abin bai kamata ba ya kamata malam dan tamura da Allah ka gyara yanayin setin ka to wannan abu na ɗaya kenan yahudawa sun san wannan abu na biyu yahudawa dama tun da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke gaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka kar wani shakku ya zo ya shige ka cewa wai ba yahuda ya ce wa annabi kaza tun da aka turo annabi qur'ani ya kai tar maka suke zagin manzo Allah sun gaya wa annabi baƙaƙen maganganu fiye da wanda kai yanzu kake hakaitowa qur'ani ya gaya mana to me wani sabon abu a ciki sun qur'ani ya gaya mana misali in kana musun wannan ka duba faɗin Allah Allah yana ga yana rarrashin annabi kare ya fushi ma kan yahudu yace ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu gashi Allah yana cewa ya kai wannan babban annabi kar ka yi fushi game da waɗanda suke kombai wajen shiga kafirci daga mutanen da suka ce sun yi imani da bakinsu amma zuciyarsu ba ta yi imani ba Allah ya ce kuma da Yahudawa waɗanda su ma suke zagin ka suke yakan ka gashi Allah yana gaya annabi yana gaya yana rarrashin annabi wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri innahum la yadurru Allah shay'a dukkan ranka ya baci akan waɗanda suke ta gaggawan shiga kafircin nan ba su isa su cutar da Allah da komai ba ba su isa su cutar da kai da komai ba ya rasulullahi yuridu Allah alla yaj'ala lahum haddan fil akhirah wa lahum adhabun alim Allah kawai yana son ba zai musu wani tanadi a lahira bane ya tanada musu azaba mai tsanani Allah yana cewa qad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin mun san ya rasulullahi kana cikin kunci abinda suke gaya maka din nan kai hakuri kai ta tasbihi kana zikiri kai in kana tunanin wai yahudawa za su sau za su ruguje annabi za su yi kaza annabi ginin Allah ne ya fi karfin a ruguje shi innaka fainakal mustadhin mun isar maka innal ladhi samaka samaa banalana baitun da'aimuhu a azwa tawlu baitun balahu lanal maliku wa ma bana hakamu samai fa innahu la yunqalu annabi ginin Allah ne uban yahudawa shaidan yayi kadan ya rusa annabi ballantana wani ba yahude wannan shine ka'ida kawai wannan ka'ida ce a rike ta muhimmiya sa'an nan da kake wannan magana su yahuda wannan fa adawarsu da suke da musulmai dama ba yahude in bai zo ya zagi annabi ba ya gaya maka bakakin magana kan annabi ai bai zama ba yahude ba Allah yana faɗa walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudu da nasara ba za su yadda su bi ka ba sai in ka ce ka bar musulunci ka dawo burin su kullun su ga sun cire ka daga jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dawo cikin su Allah yana cewa wadda kasirun min alil kitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min inda anfusihim da yawa daga cikin yahudu suna burin da alil kitabi su ga sun dawo da ku kun bar musulunci saboda hasadan da suke muku in ji Allah to kai kuma ka zo kana cewa yahudu sun ci Allah ya riga abin da kake so ka faɗa tasirul asili ne Allah ya riga ya faɗa shirme kawai kake yi shirme kake yi Allah yana cewa wadda daifatun min alal kitabi min alal kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusuhum wa ma yash'uruna suna so su batar da ku amma ba za su batar da ku ba kansu za su batar Allah ya ba mu garanti kai Ronaldo da ka ɗauko bol ɗinsu kake yankiya da shi a tsakanin al'umman annabi suka saka ka ka zamanto ambasada ka shiga cikin zukatan da suke da birane na imani domin ka farauto wa shaidan waɗansu abubuwa ka sani Allah ya yi mana garanti cewa Allah ya mana garanti Allah ya mana garanti cewa wa ma yudilluna illa anfusuhum kansu za su batar wa ma yashkuruna ba su sani ba amma duk wanda zuciyar da ta cika da annabi ta fi karfin wani shuban wani ba yahude ballantana kai yaran su ka zo kuma za ku sha mamaki yanzu tun da ka je ka ɗebo littafin yahuda ka kawo mana yau ku yi hakuri a cikin karatun namu hadda bible shi ya jawo wallahi a ciki har da bible sai mun karanto musu wannan gadarasa an daina yi wa annabi muna tsaye ka sani mu ne gololin hadisan annabi ba wani shaidanin da zai jefo kwallo ta shige raga hadisan annabi muna gololi ba mu tare ba babu shi wallahi babu shi wallahi babu shi wannan shine magana amin Allah wallahi mu ne gololin an mu ne gololi zaka gane zaka zaka gane mun iya tara shedanancin ka da kyau daga kiristoci idan Allah ya sa wani kirista ya ji wannan lecture ya ji kokonto ta kama shi ya sani yaran su da suka toro yaran su da suka turo ba ta more shi ya jawo zamu ɗebo bible yau zamu karanta zaka ga yanda ake luwadi karara a cikin bible za mu karanta maka a cikin bible a yau yanzu za ka ga yadda a cikin bible ake uba ya yi zina da ɗansa ko ya yi ba yaro ya yi zina a cikin bible da haka wanda suke da wannan kazanta har kuna da bakin dagu zo ku ce mana annabi muhammadu shine kaza ka je tukunna ka fara kokuwa da yahudawan zamu gaya maka in jahilci ne yanzu zamu karanta maka in kuma turo ka aka yi da gangan to ka san mun sani idan mu abu da yake da kwalli duk mun hango ku yawwa wannan shine magana ta gaskiya ba wani wanda zai zo ya raina mana wayo ya taba manzo Allah ko ya sa kokonto a zakata al'umma manzo Allah kuma a zara ido a bai shi wannan ba zai taba yiwuwa ba wannan ba zai taba yiwuwa ba Allah yana faɗa mana cewa yana Allah yana ce mana la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku la tajidanna zaka samu mafi kin muminai mafi kin musulmai Allah ya ce al yahuda yahudawa sannan wallazi na ashiraku sai wanda suka yi shirka Allah yana gaya mana maƙiyanmu ne kai kuma ka zo kana ɗebo kana cewa kaza kaza kuma abin mamaki da ka ɗebo abu biyu yake so ya cire da ka ɗebo wannan hadisan Allah kalli ka ƙaryata yahudun mana ko kuma ka zo ka karanta wa mutane shubaha sun ce kaza sun ce kaza sai ka ja baki kai shiru ina kariyar da ka ba wa annabi ka rikito cuta baka rikito maganinsa ba sai ka ce in malamai sun isa su fito su yi bayani ha ina malamai su suka karanta ba kai ka karanta ba kai ka yi bayani mana in gaskiya ne ka yi bayani in kai gaskiya ne na fassaran su haka to ka duba fa ka duba fassara kuma gatari na jahilci na jahilci wai fassara ba za a bi ta yanda take ba sai an dora wata kalma akan wata an dora wata akan wata an dora wata akan wata sannan a cire natija a'a za ka gani abin ya wuce tunaninka da haka Allah ya gaya mana kuma in kana so ka sani in kana son ka sani kusan adawan yahudu dan yahudawa kun ji sun gaya wa manzo Allah wata bakaken magana da gaya wa annabi bakaken magana da kashe annabi wanne yafi nauyi to kashewa Allah ya gaya mana yahudawa sun kashe annabi kai kuma ka zo ka dauko wani shubha na shirme ka zo kana gaya wa mutane Allah yana cewa afa kullama ja'akum rasulun bima la tawa anfusukum mustakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluna suna kashe annaba kai kuma kana cewa wai ka ɗauko shi ba na hauka na shirme wanda baka san me kake ba ka zo kana yadawa a tsakanin mutane to ka gane wannan abubuwan an girme ka tuntunin sannan kuma muna so mu bashi shawara idan za ka yi raddi ka'ida shine in ka je asibiti akwai abin da ake ce mai alwasfa a tausif likita ka suranta mai ciwon ka sannan ya baka magani kada ya dauki kowane magani ya baka to idan ka zo za ka yi magana akan yahudu ka kalli yahudu ka karance su da nasara idan ka karanta bible ɗinsu littattafansu za ka ga mutane ne waɗanda tasirinsu da bible ya sa duk abin da za su hango shi sai su kalle shi ta cikin madubin bible da haka idan bible ya ba su abu mara kyau idan sun tashi kallon abu mai kyau da wani abu za su gan shi da madubin bible sai su gan shi mara kyau to shi abin da bai gane ba kenan ana na kiran shi dirasa muqarana wanda kuma inda a jami'a yake ba ma sai an je wajen malamai ba mu dinnan mun zo muka fara sa mai jambairu sai ya gane bai da wayo ba a dauko hadisai kawai kai tsaye kana musu fassaran gatari ko wani arne ka ji ya zagi musulunci a'a ka kalli arnan ka karance shi shin akwai wani abin da ya mai tasiri yasa yake gaya wa annabi ko musulunci wannan maganan in ka karanta ka gani sannan tukunna sai ka zo ka yi bayani amma kawai ka ɗebo maganganun su ka karanta to yahudu sun ci nasara a kanka dan in sun kalle ka za su yi dadiya su ce kun ga sun fara kareta hadisan annabi shikenan da ka su waɗanda suke bin sa muna roƙon su dan ya rasulullahi ku dinga bin maganan mu ta daƙiƙi kar dan tsokanan shi da muke haka muna dan mai cakulkule ya sa ku ku jawo shi kar ku damu ku duba gaskiyar da muka faɗa meye in akwai gaskiyar ku ɗauka ba ku ne kuke cewa nanu atba'u dalili ba aina ma mala namilu haka ne ko to shikenan in kuna so da gaske ku zamanto ashabul kafi ku zamanto ashabul kafi inna ashabul kafi war raqimi kanu minayatina ajaba an gane ko kanu mina ya tina ajaba haka Allah ya faɗa da haka ku zamanto ashabul kafi na gaskiya ba ku zamanto ashabu kogo ba ko ashabu shayadi wannan kuskure ne to mu je nukuda ta uku da nake so mu tattauna da shi akan hadisan da ya jawo ga hadisan bari mu karanta akwai abin da ake kira ashizuzul jinsi ma'ana namiji ya ji yana sha'awan dan uwansa namiji a'udhu billahi ko mace ta ji tana sha'awan yar uwanta mace a'udhu billahi shi suke kira da ashizuzul jinsi ma'ana wannan abin ma'ana luwaɗi kenan ko a'udhu billahi to abin da yake akwai sai ya ɗauko hadisai guda biyu da yahudawa suka je muka ritsa su muka karanta musu a cikin bible gashi fa ana nuna luwaɗi a bible gashi ana zinace zinace sai suka rasa yadda za su yi sai suke neman mafita sai suka je suna rarumo wasu hadisai wanda hadisan mafi karancin abin da suke nuna shine suna gwada girman annabi muhammadu da rahamar manzo Allah sai suke nuna wai wannan abin hadisan suna gwada wancan mummunan aikin a billahi suke danganawa da shugaban halitta hadisin nan wanda muke so mu karanta na farko wanda shi malam din ya karanta guda biyu akan su zamu takaita akwai hadisin sayyidina zahir radiyallahu anhu hadisin nan na sayyidina zahir al-imamu tabarani ya rawaito shi cikin al-kabir at-tirmidhi ya rawaito shi cikin ash-shama'il abdurrazzaq ya rawaito shi cikin al-musannaf abul qasim al-bagawi cikin mujamus sahaba al-husayn al-bagawi cikin sharhi sunna abu ya ala da al